to yana kuma wace saboda da zuciyarka saboda saboda ta yi son ga izza ba zai zauna a cikin ta ba dala muna fahimta da kyau muna fahimta da kyau hakan nan idan zuciyarka ta su fita da sufar dutse haka idan zuciyarka ta su fita da sufar dutse haka idan ruwa ya kwarawa daga habran Allah mu da kuji sarki da habran Maulana Muhammad Rasulullahi duka wannan mawahibu da Allah ta'ala yake rabawa na ilimi da ma'arifa da kaza kaza to bai da wani zama a cikin zuciyarka sannan ballankana ya kwarara ba sai ya zauna je kwarara ba wurin zama ya zauna ya amfanar da kai babu sannan ya je ya kwarara ma'ana ya je ya amfanar da wani babu ai shi ruwa amfani da yake yi idan ya sauka farko ya amfanar da inda ya sauka sai na biyu ya gudana ya je ya samu inda bai sauka ba ina jin haka ne ko to haka kai ma idan zuciyarka ta zama mutawada ne kankan da kai ne kaza kaza to dan ruwan alkhairi da ruwan takawa da ruwan rahama ya zo ya cika ta dam asaknu fi hajjin to sannan kuma sai ya gudana ma'ana sai wannan ilimin da wannan rahamar sai biyo gabanka ya biyo harkanka ya biyo kaza kaza sai duk wanda ya zauna da kai sai ilimin sai sai samu wannan alkhairi idan ilimi ne bakin ka sai bubbuga dan takawa ne gabanka sai bubbuga idan kuɗi ne hannunka sai mimika su babbayar to rahama yana su ya kwaranye kenan gaba gida sala muna fahimta wannan idan kuma babu shi kan zuciya ta yanke ta yi kus ta kekashe ta bushe to bai shiga ba ballantana ya zauna balle ya gudana wani amfana ka zama sun kekashe shi sunan wani sun karatu ko ba sun kekashe shi kenan ka kekashe ga baki da kalma qasul qalb Allah ka raba mu da wannan sunan sai Allah rasulullahi sura ka shi yake gaya maka ka kula da wannan da kyau ruwa bai zama akan bishiya bai zama akan ainihin duwatsu sannan baya gudana akan bishiya baya gudana akan duwatsu haka kai ma an kai girman kai ka daga kai kaman bishiya ka daga kai kaman dutse to ruwan rahmar Allah ba zai soka a kanka ba ilimin Allah ba zai soka a cikin zuciyarka ba dukkan wani abu na mawahibu na Allah ba za su zauna a cikin zuciyarka ba sanan ba za su kwaranya wa gabanka ba ballantana wani amfana da alkhairinka ba Allah ka tsare mu daga wannan alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to waɗannan suna daga cikin adabul maqluba suna daga cikin al'adab din da yace fal adabal adaba ya za salik fa innahu babul likulli salik wannan sune adabu nan kyau ya baka wasu gwababan ladduba kwarara fundamental su sources ne na tafiya zuwa ga Allah so imadat ne imadani ne kauyani shine khashyatullahi wal at-tawadu fillah jin tsoron Allah da kuma tawali'u cikin Allah wani shi da abin da ke yake guji tsira maka a wannan isharori gaba ki da hashiya ga at-tawadu jin tsoron Allah da kuma yin kankan da kaiwa Allah to idan ka samu wannan abubuwa guda biyu to ka samu kitabun alkhairi ne yawa ka samu budan alkhairi ne yawa Allah sai mana kalfar man Allah Muhammadu na'am wannan shine abin da shi ke kara zakarar da mu zuwa gare shi na'am da lokaci zamu iya kara ko da bai shi da na'am da rabi da dai to mu kara bai shi ko dai ko wa amma kun baitin kamar shi baitin gaban mahadan sauran ne ko zai dace ne shi bari mu tsaya ne yanin ya isa saboda baitin da zamu daura yana da haɗe da yan uwan shi idan kuma ka raba su ba za su yi daɗi wurin tafiyan karatun ba sai kai uwa waɗannan ladubba musamman guda biyun da shehu ya faɗaɗa ma'ana a kansu ya faɗaɗa isharori a kansu ya kamata mu kula a kansu Allah ka samu dace alfarma manzo Allah wannan ba yana nufin kuma wai dan an ce ke tawali ke kala kala ba yana nufin kuma kamar da kan wani tsumu dubu ba ba ka ci nufi ba kullum a ka sa rigan kirki ka sai ka sa dan fingil kai ne t-shirt kai ne singileti kai ne tirikota kana yawo da shi a tsaki a gonku na magana ka ce a ku ba kowa bane to shi ma girman kai ne alquran ba wasa ba shi ma girman kai ne shubran yayi wani maganganu masu yawa shubran ke cewa a wani magana muka wani littafi ne ko ko tafsira ne ko ne yake cewa okay da asiro la da ne zamu rorin yace karka tabbatar ma da kanka kar a zo ne ya ma shigar magana yake yace cewa isharar misalin mutane guda biyu yace misalin mutane guda biyu ne dai idan ya zo yana neman wurin girma wurin zama na manya manyan mutane sai kuma idan ya zo idan ya zo a wurin zama sai nemi wurin da yafi kankanci sai dan sai makalkale kunkume kunkume ta ce shoya sufar ya ce duka girman kan ce shi ce duk masu girman kai ne ya ce bambanci wannan girman kan shi a wajen wannan kuma a ciki kuma wallahi na jin ya fi haɗari akan na farko na fata kun gane wancan majiya ce ta bayan Allah ta ta sufanci ta tawalu ta wulaya yake so tabbatar da kansa a ba'ini a cikin zuciyarsa jin kashi shi na Allah ne mutumin Allah ne na keki ne kowa su ahlul lahi ne saboda aka tuba ruwansa da kaza kaza ko ba su wane suna kafin da sake duk da aka zo shi sai ne murin da kowanne kankanci ya bi kowanne kasa kasa sai mun kalkale kunkuni ayi ayi ne shi dan zaku da sai in ci ayi su ma'ana yana kin kasu su ahlul lahi ne su irin auliya wallahi nan ana saba ko ba zamu ana samu wala shi kuma wannan ne takabbatin shi kuma dama wannan a bayyane ne buwa hakan to wancan ma na jin ya fi halakarwa akan wannan na na mai zahir to sai haka ba daidai bane kullum a ce ka dan sa dan hulan nan ka dinga sa hula ka ce a kuwa ba kowa bane ku ba ma sai kun sa hula ba ku kan kuma a shayawa haka to alƙur'an irin wancan na jin ba wasa bane ka sa hulan ka ka sa kayan ka normal yanda aka saba sawa amma kullun kai kenan da singileti ka dinga yawo kai da shi kai da me ba mace singileti ne da t-shirt kuma ni zawar ba mace ne na kudu kudu kai ne singileti yau kai ne t-shirt gobe na sha ganin wani wani yaro shi zai dauko t-shirt ne a jikin shi duk har mutum ka bude tun daga tashi har cikin garin har zo mu a anguwan na tabbata mutum kaka kara mishi da gidana kar ka kara mishi ga mun gida haka gaskiya ne ba daidai ba ne to haka zaka ga wani haka za wani kuma gaishe mutu mutu kata kata juma annan ma ba zai sa ya dogo riga da juma ba haka za ka ce mutu mutu ki jiji hakan ba daidai bane surakan abin da ake bukata safa'i ne ake nema na zuciya duk abin da za ka yi ka sa kayan mai kyau kul muhammad muhammad menene menene menene ai kul muhammad zinatullahi ala ibadi ko wa menene ai Allah ta lace ga musu waya hana adan Allah da tsawon Allah da ribar Allah wanda Allah ta'ala ne mun taga bayan sa kul hal lil ladina amanu khalasat lahum yawm al qiyam Allah ta aina mu'mine ne ma tun a duniya dan aljama kuma zallatu abin da ake da bukata ka sa kayan ka na mutunci na kamala ka daidai gwargwado kar kuma ka ji komai a cikin zuciyarka shikenan shikenan abin da ake bukata ka sifa ta kamala kar ka ji komai a ranka dan ka sa shadda sabuwa ka dinga jin aiko manya sai maka ita sa yan dubu goma a to wannan cibin a ka sa dan Allah domin gode ma ni'imar Allah kuma karka ji komai a ranka ka sa wai kaya ne kaza ka sa babbar riga eh karka ji komai a ranka kuma kun zama malamai ka sa hirai ne eh karka ji komai a ranka kuma kun zama alilai eh duka ta abin da zaka sa irin wannan amma ka sa biya biya kana jin wani shubur da uju a cikin zuciyarka wannan shine abin da ake yaki asala abin da ake yaki shine dattin zuciya da kudratun nafs safa'i ake nema yan uwa saboda girman kan nan daga zuciya ke farawa idan ka yake shi a cikin zuciya fita to ka zauna lafiya Allah ka samu zama lafiya alfarma musulma rasulullahi Allah ka samu da imani Allah ka karɓa ayyukanmu Allah ka karɓi ibadunmu Allah ka nabbahar da mu ka zakkarar da mu ka kuma ainihin farkar da mu akan waɗannan adabul matluba na maulama shi islam shi ibrahim radiyallahu ta'ala alhamdulillah kuma san da Allah mutsayani Allahumma salli ala sayyidina أول الورقات الماء سواءنا سواء إليك ولا عادي إلى أسرارك المستجيب ولا عن صدري وإكرار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله كما صلى نعم نعم نعم ايه ايه eh larabi shami eh ba ka yi shi fasara ne ba ku fahimci ma'anan ibara ce ba gaban ta mallan ya rafa hazal hazal qawaid ko ba wanda bai san wannan littafi qawaid ba ba ga jin a wanda bai san waɗannan ka'idojin sallah da zakka da azumi da kaza kaza ba su yake nufi ba wani littafin kawai ba kafin shi magana wallan ya arfa ba ba ma wallan ya arfa haza hazal kitabul qawaid ba bai ce wa mallai alhazal kitabu ba a mallai alhazal qawaida wanda bai san waɗannan ka'idoji ba ya ce qawaidus salati wa duhuri wa wa wa kaza wal kaza ba su ne mata ba to waɗannan ka'idojin ke nufi ka'idojin tsarki ka'idojin sallah ka'idojin azumi ka'idojin zakka ka'idojin duk ibada duka to wanda bai san waɗannan ka'idoji ba bai san kuyi ba a cikin musulunci haka yake nufi ka fahimta kuma in mutum bai san waɗannan ba da Allah sai ka karɓa biya ce bafila sai kuma wancan magana kuma lan ya arifa la arifa shi min kaza kaza shi ma duk ibara yana nufin waɗannan ƙa'idojin ne ba yana nufin littafin ba ka fahimta wannan da kyau wannan shine ma'ana yadda ka fahimta a farko haka mafi yawancin mutane suka fahimta eh kuma ko a wurin fassara yawanci haka ake fassara yara ba haka ma'ana yake nufi ba Allah ya sa mu dace da almaji Na'am. Eh. To, duk da kire ba madrasin cikin muke ba kowa ka ban shi kai muna cikin wal kalbi ne cikin wal akbari ka san cikin din akwai cikin wal akbari akwai cikin wal akbari to muna tattauna kan cikin wal akbari ne ba akbari ba amma dai ba matsala bane eh akwai sharuɗa da dokoki na hada sallah kamar misali na san wanda kake magana akan wanda aka ci a yanzu a masallatai Suriya ko jami Suriya ake yi hada azab da al'asar ko hada magar musamman magarba da isha to yawanci magana na gaskiya shine ka'idojin da shari'a ta shimfiɗa an za a hada sallah to kafin ka samu masallacin da suka cika yana da wuya tsakanin da Allah yana da wuya misali in an ce ruwan sama mai tsanani duhu mai tsanani tabo mai tsanani ko tsoron barawo ko tsoron wani wanda zai sha masa da Allah duk guda biyar din ina su yanzu na har muna da wani wani ruwan sama mai tsananin da zai tsinke har ya kasa ana mana ruwan awa ɗaya ne mai kyau da fiye mai tsanani ni yawancin ruwan ba zai hana ka duk uzurin ka ba sanan wani duhu ne yake da shi ne tsanani duk kowa gidan kowa da lantarki gidan kowa da sola gidan kowa da inji titi da gida ga tosiloli ga wayoyi sanan ne ya tabo mai tsanani da muke da shi wanda har tabo zai hana ka zuwa masallaci ke sallah bayan taban bai hana ka zuwa tabari mai shayi ba kana fahimta abin da zai baka haushi kuma zai baka ainihin tausayi ko ce tausayi idan aka hada sallah aka idar kuma ana tashi za a ko ba gindin masallacin ko tabarin mai shayi ana jira a ka'idan jam'u idan aka jam'u kowa tafiya gida zai ba ma zai zauna masallacin ba dan Allah ne to me amfanin hadawa ba wai na ce babu wannan sun hadawa bane akwai amma sharuɗan ba a cikawa kawai gaggawa ne ujula ojanti irin da mutane kawai da san rai da san zuciya da nuna wai an yi karatu kuma ba a yi komai ba wannan shine matsalar kawai saboda ka shawara na inda kuke da dama kuke da hali kar ku haɗa sallah ku da sharuɗa bai cika ba wannan shine magana da gaskiya ku sallan ku normal yanda ake yi ga wanki da Allah ya sa mu dace na'am wasu fikiyar asibar ɗin ba za ku dinga tambayi a kai ba ne to sai zo mene a cikin a karatun fajiya eh a to kabli ta kama shi ai muna akwai wakiratu suratu wal qiyamu laha ko ba ka bane karatun sura da kuma tsayuwa domin ta baya sunoni guda biyu a hada kenan in ma akwai aljahar wa sirru kaga nan ma an samu matsala sura ta kabli ya kama shi ne da zai kabli ta kuma kiyaye ko yana da muhallin shi e ba wani muhalli da aka ce kan zakatul fati a karatun sura babu da Allah mu daina irin wannan ganganci ko zangabo ko ko wuce ba wani sabo da yake wallahi ba wani sabo da yake wallahi rashin huduri wallahi rashin huduri wallahi rashin huduri da khushu'i ba yanzu maka gama akan hashiya ba to rashin hashiya ne idan kana da hashiya alladhina li salatin khashin ko khashu idan kana da kashi a cikin zuciya ba gabar da zaka manta ko ka saba abin da kake kai duk gabar da kake kai kana mu'amala da Allah ko ba abin da zai sa kai kuskure ka dauko na ba wani waje wallahi rashin khashiya ne da gafala yake sa zuciyarka ta dauka ta dono duka dauko no duka sa abu daga har a samu sahu amma ne da khashiya abin nan komai zai tafi da ake bukata saboda ba wani wani iya yi bane ba wani burge annabi zaka yi ba ba kuma wani burge Allah zaka yi ba ka dinga kana salatul fati a gurin karatun sura ba daidai bane ko ka dinga kana salatul fati a ruku ba daidai bane ka aje kowanne ne kuma an kai a mahallin farilla to sani ka bata ibadarka an kai da gangar ka bata ibadarka wani shi ne magana ta gaskiya in ka yadda gangar ka rusa ibada ka dan ba haka Allah yake kai ba baka fi Allah sanin salatul fati ba baka fi manzo Allah sanin salatul fati idan da inda salatul fati take da muhalli a cikin sallah to tahiyya ne bayan an gama tahiyya shine inda aka ce ai salati a tahiyyar karshe to nan ne ka iya sa salatul fati a wajen sai istilahi inda aka ce wadu'a fi ruku'i shine a cikin sujuda kai a cikin sujuda ka iya sa ta a cikin sujuda saboda duk salatin annabi addu'a ce to wannan ne kadai banda wannan wuraren guda biyu ba wani da yake isla ka ce da ka tsara fati a sallah da Allah ka bar komai yanda yake in kana ni sallar fati ne ka ka kirdade dare ko fafata ka kura daren ko daren ya kure ka ko fafata da dare ka kura dare ko dare ya kure ka abin da zaka dinga yi kenan an fahimta su karin a a cikin da alkunuti eh to idan an rufe da addu'o'in da aka tunda alƙunuti duka addu'a ce ko ba ga mun Allah ne nasu ne ban tafkir har zuwa karshe da kuma alƙunuti irin na wanda ake na Shafi'iyya eh yawa Allah ne nasu hadiyata kaza kaza da salatu a karshe ana rufewa da salati ko ba laifi in karfi da salati salati ba laifi iya kai wuraren kenan duk dai wannan alaci ga ta du'a ko ba ka wani amma ko wurin karatun fatiha ka ce ga ta salati da fiye iya yi ne wallahi ba ba ba ba wannan ba to da da Allah ka bar komai inda yake karka ja rigiman ka bar mu da abin da yake kai karka ja mu na sabar da almaji eh sai ka ce assalamu alaikum in ka zo ka shan shayin ka je gida ba matsala bane ni ban ce kana jori mai shayi ba abin kawai da nake magana wurin sha ya zama dandalin firan zagin mutane dai da mutane an ka zo ka sha shayanka ka biya bukatun ka kai dan firan minti biyu karka zagi kowa karka saki kowa ka tashi je gida ba matsala wani ya zo shi ma haka tashi je gida amma wurin zaman mai sha ya kasance kullum wurin firan ka kuma wurin gulma ake ba daidai bane shi ba mai sha ya dinga samun shubuwa to kullun sai ya ji gulma amma kullun shi aje tsatsa da yawa eh an ce yanzu ana kwasirin ko to ai zai wuce ya wuce kuma za a cigaba da zama ya kamar me kenan idan ka zo wurin zama eh in ka dan zuke eh ka zuke na ɗaya na biyu ba abin da ba ka zuke na uku sai ka ce a zuke sai ka ce la hawla wala quwwata sai ka je ka zauna da la hawla da la quwwata da istighfar haka ake rawi
kamar a cikin sallah da ake cewa idan mutum zai sallah na manta da kansa gaba daya eh haka na fa alamar cewa bani ma ka ji a hukumar ai ba da da aka ce manta da kanshi kana nufin bayan ce manta da kanshi ai ya nufi cikin Allah ne eh mana ya manta da kanshi a cikin wa a cikin Allah ya mantar da kanshi a cikin Allah ya mantar da komai ya shi a cikin wa ma'ana Allah ne ke sarrafa shi Allah ne ke biya shi da Allah yake fira da Allah yake karatu da Allah yake ganawa da Allah yake subrawa da Allah yake dagowa da Allah yake sajada da Allah yake ruku shine ma'ana mantar da kanshin Allah ba na nufin wai ya shafi ya dai ke zama na eh eh ka istigrari a cikin Allah gaba daya a cikin tazalluli da komai ka cire makanka wata irada da wani komai da komai Allah ne kawai kake mu'amala da shi tasarifatun naka shuhudul minna ne aka ce bara haka ake bukata Allah sa mu dace
kenan ko
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق العاشرات بالعيش والعادي إلى أسرابك المستقيم وعلى آله حق قدره وإنجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله كنت